rahmanir rahim al'amalu fil ijlal ko yanda ake yin harama yanda ake yin harama da hajji ko umra to balla ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi ya karbo daga abdullahi bin umar cewa sifar tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tarbiya shine labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka labbaika allahumma mun amsa shirinka amsawa bayan amsawa ba iyaka labbaika nan da aka tsananta ba wai ana nufin iyaka biyun ba amma ana nufin koyaushe koyaushe muna amsa kiranka ya ubangiji haƙi ba ka da abokin tarayya muna amsa kiranka koyaushe haƙiƙa yabo da ni'ima din naka ne kai ka cancanci a yabe ka duk wata ni'ima daga wajen ka ne haka nan sarauta ta ka ce ba ka da abokin tarayya ya ce Abdullahi Umar ya kasance yana yin dadi a cikin talbiya labbaika labbaika labbaika wasu alaika wal khairu bi yadaika labbaika wal ragabahu ilaika wato yana ƙara cewa amsa kiranka amsawa bayan amsawa wasu alaika duk wanda yake ya amsa kiranka wato shi ya azurta ko wato muna samun taimako akan da yadda muke ma koyaushe bayan koyaushe wal hayru bi yadayka duk wani alheri ya tabbata gare ka warra gaba ilaika kuma duk wata bukata lalle a mai da ita gare ka wal amalu haka da duk aiki ya zama ana yin sa dan Allah Bakin su malikawa suka ce wannan karin karahiya ne a ce za a kawo shi so sun fi ganin cewa wal iktisaru ala talbiyatin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa a takaita bisa talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi kamin hadisi ya karbo daga Ibrahim Malik ya karbo daga Shabib bin Urwata ya karbo daga mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah a masallacin Zulhulaifa inda ake yin harama inda mutanen Madina ko wanda suka bi ta Madina suke harama da haji ko umra yana sallatar raka biyu yayin da taguwarsa ta daidaita da shi akan hanya sai ya fara talbiya a nan da yake harama wanda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga musa bin ukubata ya karbo daga salim bin abdullahi cewa shi salim ya ji mahaifinsa abdullahi umar yana cewa bai da ukum hazihi wannan jeji naku wannan fili naku wadda da gangan kuke cewa wai daga nan ne manzan Allah ya harama ai ba haka abin yake ba ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai harama ba sai ko daga gindin masallaci daga masallaci ya harama yana nufin masallacin zulhudaifa akwai waje da ake ware ake cewa ai daga nan annabi ya harama to shine shi a mahaifiyar shi ablan umara yake cewa ba haka abin yake ba وبيقول لها من حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر سيد بن أبي سيد المكبري يا كبر عبيد بن جريج cewa shi Ubaid ibn Jurayj ya ce ga Abdullah ibn Umara ya Aba Abdurrahmani na ganka kana yin wasu abubuwa guda hudu ban ga wani ba a cikin jama'a ka da suke yake aikata ta sai wato wato Abdullahi ibn Umar ya ce menene su abubuwan guda hudu da nake wanda kake sauran jama'a ba sa yi sai ya ce na ganka daga duk bangarorin kaba ba inda kake cewa zaka shafa zaka taba zaka shafa sai ko da waɗanda suke daga kudu wato da rukunul hajarul aswad da kuma rukunul yamani wanda su daga kudu suke wajen yaman na ganka silkiyata kana sanya takalma wanda suke wato abin jemewa wanda yake wato ba gashi a jiki na ganka kana yin rini da fasifasi na ganka idan kana maka a haraman nasu mutane sukan yi harama wato da- suna yin harama da haji da zarar watan zulkida ya kama watan zulkida na kamawa sai mutane su yi harama da haji amma kai ba ka cewa za ka yi harama da haji sai ya kai ranar takwas ga wata wato ranar takwas ga wata wato abin da ya sake kiran sai mutum ya ce ranar tara ruwa rana ce ta tara ruwa don da can a wannan rana ake tara ruwa saboda bukatar alhazai a arfa sai ga umar ya ce amma dai bangaren kaba ni ban ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana shafar wani abu daga gare ta in din ba na bajan Yaman ba shine da Hajarul Aswad da Rukunul Yamani amma ta kalma wanda yake an je mai an yi su da fatar da aka je mai gashin ta ba gashi a jikinta ai abin da yasa nake sata domin ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa ta kalma wadda ba gashi a jiki yana yin alwala ma alhali tana kafarsa wannan ne yasa nake so in sa ta amma fa tufafi na ga wani Allah sallallahu alaihi wasallama yana rina tufafinsa da ita ni ina so in rina da ita ina so in yi rini da ita ko wato yakan sa a gashin sama wato yana sawa a gashin sa shi yasa maziri yace akwai sabani a nan me ake nufi ana nufin cewa yakan rina gashin sa haka koko yana rina tufafin sa haka eh to amma aka ce wato a ce tufafin ne yake rinawa ya furin jari dan ba a ruwaito cewa ya rina gashinsa ba tun da gaba ɗaya ma a cewa kai wato ba abin da labin shif min ra'asihi illa sab'a ashrata sha'arata ba abin da ya zama fari a gashinsa gaba ɗaya sai guda goma sha bakwai to amma yin harama ni ban ga wannan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kullu yana yin harama dan bai sabihi la ilatu sai ta kuma ta tashi da shi ta ta fara tafiya da shi wadda ce an hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi bin umara ya kasance yana yin sallah a masallacin zulhulaifa sannan ya fito daga masallacin ya hau dabbarsa da zarar dabbarsa ta daidaita da shi bisa hanya a harama sannan yake harama ubaidullah ce min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isar wa imam malik cewa abdulmalik ibn marwana abdulmalik ibn marwana ya yi harama daga gindin masallacin zulhulaifa yayin da taguwarsa ta daidaita da shi akan hanya cewa abana na usman dan sayyidina usman ɗaya daga cikin manyan malamai wanda kusan da a'ayan sayyidina usman ba malami kamar sa ashara alaihi bizalika shine ya masa nuni da cewa ga yanda zai cewa haka dinnan ne zai daga murya da talbiya daga murya da talbiya wallahi ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hasbi ya karbo daga abdul malik ibn abi bakar ibn al-haris ibn hisham ya karbo daga alladi ibn sa'ib al-ansari ya karbo daga mahaifinsa cewa banza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a malaika jibrilu ya zo min ya ce wato umarci sahabbai na ko duk waɗanda suke tare da ni cewa su daga muryarsu da talbiya wato koko da harama da haji ko umra yana nufin ɗaya daga cikinsu Zubair na ta hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa shi Imam Malik ya ji malamai suna cewa ba daidai ba ne a kan mata ce za su ɗaga murya da talbiya. Mace in za ta yi talbiya ta ɗaga muryar ta iyaka inda ita ce za ta je, kan ta ɗaga zuwa ga yadda makociyarta za ta je. Imam Malik ya ce, da ba daidai ba ne mai harama da haji ko mura daga muryarsa da tarbiyya a masallatan jama'a don ya je da kansa da wanda suke kusa da shi sai in a masallaci ne mai alfarma ko masallacin mina shi ya daga muryarsa a wayannan guraren imam malik ya ce na ji sashen malamai yana son yin tarbiyya bayan kowace sallah da kuma bisa dukkan tudu na ƙasa da yasa aka ce idan mai harma da haji ya je wajen hawa to ya tarbiyya hakanan a gangara in ya zo gangara ya tarbiyya hakanan inda ya zo mahaɗar hanya hakanan inda ya samu wasu abokan tafiya wanda su ma alama sun doshi maka ne to anan ma ya talbiya don ya nuna musu da shi da su duk madosa ɗaya suka dosa yin harama da haji shi kaɗai Umar da lafi abin hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Abdul Aswad Muhammad ibn Abdul Rahman ya tabo daga Urwa ibn Zubairi shi kuma ya karba daga hala ta sai da tuna Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha ta ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yajin man kwana shekara ta goma kenan daga hijira a cikin mu akwai wanda ya harama da umra waminna akwai a cikin mu kuma wanda ya harama da hajji da umra gaba daya akwai a cikin mu wanda ya harama da hajji shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi harama da hajji amma wanda ya harama da umra to shi ana zuwa maka sai wato sai ya umra ya tahalluli da ya gama umrar kawai shi kenan sai kwance kayan harama ya sa kayansa na gida amma wanda ya harama da hajji ko wanda yake ya tara hajji da umra to wannan ba ta halluli ba sai da ranar lalai ta zo sai bayan an dawo daga arfa an yi jifa an yi zai dawafin ifara sannan suka ta halluli Ubangi na ce amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdulrahman ibn al-Qasim ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga Aisha mahaifiya uwar mummunai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi harama da hajji shi kadai wato an samu saɓani yawa a kan gani da wata siffa ta harama manzan Allah ya harama an samu saɓani da yawa shi yasa aka ce abin mamaki hajjin nan dai a cikin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya je amma kuma aka samu wannan saɓani akan wata suraye harama to su dai malikawa suna ganin yayi harama ne da ifradi domin da ifradin nan shine asali ifradin shine asali ai harama da haji shi kadai ba tare da an yi an hada da umra ba ba tare da an yi harama an yi umra a watannin haji ba to wannan ai shine asali to shi yasa kuma su a wajen su yake ifradin nan ya fi ai harama da haji shi kadai ya fi a wajen malikawa akwai wanda suka fifita kirani kamar hanafiyawa wanda suka ce a kirani ai ya ce saboda me saboda an fi dadewa ana ibada tun da ka je makka ba za ka yi tahalluli ba har sai ka dawo sai ka dawo daga wato arfa akwai wanda suka ce kuma tamattu'i ai ya ce tamattu'i ai ya fi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya da sahabbansa wanda duk bai taho da a hadaya ba to ya tahalluli kaga kenan ya mai da su ga umra ya mai da su ga umra kawai sannan kuma daga ba su kai harama da hajji daga ba su kai harama da hajji ya zama sun yi ne kenan sun yi tamattu'i ashe kenan ya fi dacewa da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sa su malaman da yawa suka ce tamattu'i ayyati to Ubaidullah ce ya hamin hadisi ya kabo daga Imam Malik. Sai ya kabo daga Abil Aswadi. Shi ne Muhammad ibn Abdul Rahmani. Ya ce shi wannan da aka faɗa Abil Aswadi din nan ya kasance maraya ne wanda Umar ibn Zubair ke kula da shi. shi ya sa a hannun urwatu ya girma ya karbo daga urwatu ibn zubairi ya karbo daga aisha uwar mummune cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kade ta haji yayi harama da haji ne kadai وحدثني مالك da ubaidullah ta bin hadisi ya karbo daga imam malik انه سمع cewa shi ya ji malamai suna cewa من اعل بحج مفرد wanda ya harama da haji shi kadai ثم بدا له ان دين الله ba da hobe umratin sannan daga baya bayan ya yi harama da hajjin kadai ya bayyana gare cewa ya harama da umra tun kafin ya gama aikin hajji ليس له ذلك to bai da wannan damar ba shi da dama ya bari sai ya gama hajjin ya yi umra sabanin inda yake ya yi harama da umra to daga baya ya iya harama da hajji ya dora a kai ya iya harama da hajji ya dora a kai za a ce a sannan ya yi kirani ne قال مالك imam malik ya ce وذلك الذي اعتمدت عليه اعلى علم wannan shine abin da na riski malamai a kansa ibaladina a garin nan namu madina a hada a yi harama da umra da hajji gaba daya a hada a yi harama da hajji umra da hajji gaba daya wanda shi ake kira kira ne ubaidullah ce ya hamin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga zafar ibn muhammadin da ya karba wato ja'far sadiq jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga mahaifinsa muhammadu bakir dan aliyu zainul abidin dan husainu dan ali annal miqdad ibn al-aswad ya cewa miqdad ibn al-aswad ya shiga wajen sayyidina ali dan abi dalib abu da ake kira su goya dakikan wahabadan shi yana baiwa wasu 'yan raƙuma nasa gari da gawo yana haɗa musu gari da gawo yana ba su ya ce ga usmanu na afana ya yana hani daga a ce za a haɗa a yi hajji da umra sai sai da na ali dan abi dalib ya fita alhali akwai ala gurbin garin da wannan wa wato ga wanda yake bayarwa ga waɗannan raƙuma nasa ba na mance yadda na ga gurbin garin nan da ga wannan alazira aini a hannunsa hatta da halala usman da abbana har ya shiga wajen sayyidina usman ya ce da shi kai ne kake cewa kada a sake haɗa tsakanin haji da umra a ce za a yi harama da su gaba ɗaya sai usman ya ce ni haka na fahimta ali ya fito yana mai fishi yana cewa labbaik Allahumma labbaik bi hajjin wa umratin ma'a nan da ke bayan harama ya ce ya ubangiji na amsa kiranka na amsa kiranka na yi harama da hajji da umra gaba daya imam malik ya ce a lamarin da yake aiki ya gudana da shi a wajenmu shine cewa duk wanda ya hada hajji da umra ya harama ba daidai ba ne ce zai riki wani abu daga gashinsa ba kuma zai ta halluli daga wani abu ba sai ya soke hadayarsa ya ya wato in akwai hadaya tare da shi ya ta halluli a mina ranar sallah sai ranar sallah kun sannan zai ta halluli sai sai da na usman yana ganin kamar wannan dadewar ana cikin harama to ai zai bayu zuwa cewa shi murini ko yi wani abu wanda ba daidai ba ne shi yasa ya ce to a ringa takaitawa a ringa gajeren gajeren kada a yi harama da hajji da umra gaba daya a a yi harama da umrar yadda ana zuwa maka za a gama a yi tahalluli daga gare ta sannan daga baya ran takwas a yi harama da hajji wanda a sanin an harama da hajji ran takwas kayan kwana biyu kawai za a yi a cikin harami to shi yana ganin haka to wasu sai dana ali yana ganin cewa a'a ai abu ne wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ne hakkin mutane su za su koyi yadda za su amma ba a ce a bar tsari don gudun mutane ba su koya ba yana ganin ba daidai ba ne a ce za a bar wani tsari da ake kansa wai yan tsoron ai mutane ba su koya ba to ubaidullah ta bin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga muhammad ibn abdurrahman shi kuma ya karbo daga sulaiman ibn yasarin ɗaya daga cikin fuqaha sabatu na madina cewa manzon Allah wato hadisin ya zama mursali saboda sulaiman ibn yasarin tabi'i ne ba sahabi ba ba a faɗi na sama da tabi'i ba kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yi hajjin ban kwana ya fita zuwa hajji akwai a cikin sabansa wanda ya harama da hajji akwai a cikin su wanda ya tara hajji da umra ya harama da su gaba daya akwai a cikin su wanda ya harama da umra kadai
فأما من أهل الحج amma wanda ya harama da hajji وجمع الحج ko ko ya da ya harama da hajji da umra gaba daya لم يعد.
to irin wa'annan ba su tahalluli ba وأما من كان أهل الجمعة amma wanda suka yi harama da umra kadai فعنده to su sun yi tahalluli da suka je makka suka gama ayyukan umra shikenan sai suka yi tahalluli suka tube tufafin harama suka sa tufafin su suka wanke tufafin harama suka sa nasu na gida وحدثني عن مالك ubangiji ta mun hadisi ya karbo daga imam malik بن جبار عن الحج cewa ya ji sashen malamai yana suna cewa من أحل الجمعة wanda ya harama da umra ثم بدا له أن يهل بالحج cewa sannan kuma daga baya ya ga cewa ba za a yi harama da haji tare da ita ذلك له to yana da wannan damar
ما لم يحج البيت matukar bai riga ya dawafi da ka'aba ba ba duk bai sa'ayi ba wato wannan ya zamo kamar ya warware waccan magana ta sa ko ko waccan ana nufin wa- wa- wa- wato waccan eh, magana ta hajji ce wannan ko ta umra ce cewa wanda yake ya yi harama da umra to ya iya dora hajji a kai wanda ya harama da umra ya iya dora hajji a kai ya zamo karin ya zama mu ya yi kirani matuƙar dai bai riga ya gama sa'ayi ba matuƙar bai riga ya gama sa'ayi ba
وقد صنع ذلك ابن hajji ablan umara ya aikata haka da farko ya harama da umra amma daga baya kafin ya gama aikin umrar sai ya harama da hajji ثم قال يجب أهل البيت yayin da yake in aka tsare ni daga ka'aba فنعلم za mu kama sana'ana irin yadda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما اتخذ إلا sannan ya waiwaya zuwa sahabbansa قال yake ما أمرهما إلا من wahidu lamarin haji da um da lamarin umra duk tafiyar su daya سلوكهم عني أو wajabtu hajja wal umrata ina shaida muku cewa na wajabta haji da umra قال yace وقد أحل أصحاب رسول الله hakika sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi harama a hajjin bankwana ثم قال لهم رسول الله sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su عليهم فليحل- فليحل bil haji wanda yake tare da hadaya to ya harama da haji ما لهم رسول tare da umra ثم لا يحل sannan ko in ba dama ya tahalluli har sai ya gama ayyukansu gaba daya
فلو التلبية yanke talbiya abinda ya zo game da yanke talbiya ina ne ake daina talbiya in an je ina ne ake daina talbiya
يا محمد- ubaidu lati abin hadisi ya karbi daga imam malik محمد ya karbi daga muhammad ibn abi bakar sakafi أنه تعالى cewa shi ya tambayi ana sauna malik ماذا دياني alhali suna masu tafiya da safe daga mina zuwa arfa wato ranar tara ranar tsayuwar arfa كيف كنتم تسعون في هذا اليوم ya kuke yi ta a wannan ranar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama قال yake قال يذكرهم مثل mai tarbiya cikin mu yakan yi tarbiya لا يقوم ba a ce masa yayi ba daidai ba wanda kuma zai ta cewa Allahu akbar Allahu akbar yana ta faɗa shi ko ba wanda shi ma ba wanda zai ce masa yayi ba daidai ba وحدثني عن مالك Ubaidullah ta mun hadisi ya kama daga Imam Malik ya kama daga Jafar ibn Muhammad ya kama daga mayasan sa Muhammad al-Bakir بن أبي cewa sai na da dan Abi Dalib wato hadisin ya zama munkadi domin Muhammad al-Bakir bai riski sayyidina Ali ba ba shi ba ma mahaifinsa Ali Zainul Abidin ai bai riski sayyidina Ali ba Eh, bayan an kashe sayyidina Ali ne aka haife shi har shi yasa ma aka sa masa suna akwai wansa ma babba Aliyul Akbar wanda shi din ma dai bai riske sayyidina ali ba aliyul akbar ma ba ballanta na aliyul asgar shi aliyul akbar shine wanda aka kashe tare da mahaifinsu hussein akar balawo to كان يؤذي بالهدي ya kasance yana talbiya da haji فإذا ذهبت الشمس mazala a wato sayyidina ali ya kasance yana yin talbiya da haji har yayin da rana ta karkata daga tsakiya a ranar alfa تربيتها sai daina talbiya قال مالك imam malik ya ce ذلك الأمر wannan shine tsari wanda malamai ma'abuta ilimi ba su bushe ba a kansa a garinmu wato wannan yana daga inda yake masabar malikawa ta saba da duk masabobin nan a sauran masabobin nan ana ci gaba da talbiyya a sauran masabobin nan ana ci gaba da talbiyya har a gama tsayuwar arfa har a je a muzdalifa har a fita zuwa mina sai an yi jifa ko ko sai an yi dawafin ifara sannan ne ake daina talbiyya amma su malikawa suka ce da rana ta karkata daga tsakiya ranar arfa to sai a daina talbiya وحدثني عن مالك ubaidullah ce min hadisi ya karbo daga imam malik بن عبد الرحمن ya karbo daga abdurrahman ibn al-qasim ya karbo daga mahaifinsa qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq ya karbo daga amma tasa aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama انها قالت cewa ta kasance tana barin talbiya idan ta dawo ta fita zuwa wajen da ake tsayuwa arfa وحدثني عن مالك ubaidullah ce min hadisi ya karbo daga imam malik بن نافع ya karbo daga nafi'u cewa ibn umara
كان يمنع ya kasance yana aiki talbiya a hajji وانتهى الى الحرمين idan ya kai ga harami in ya taho a hanya yana ta talbiya amma yana zuwa harami wato sai ya daina da zarar ya ga gidajen makka sai ya daina talbiya وانتهى ثم بالبيت har sai kuma ya dawace da kaba ya sayi da marwa da ya sayi tsakanin safa da marwa ثم الى sannan kuma ya dawo ya koma ga talbiya sai ya yi sammako daga mina الكعبه zuwa arfa فاذا غدا ya idan ya sammako ya tafi da safe daga arfa wato wa- zuwa inda ake tsayuwa arfa sai ya daina talbiya a sannan وكان يترك التلبيه في عمرته ya kasance yana barin talbiya a umra idan ya shiga harami yana zuwa harami ya daina talbiya kenan وحدثني عن مالك ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik بن شعيب ya karbo daga imam shahabi zuhuri انه كان يقول ya kasance yana cewa كان عبد الله abdullahi umar ya kasance baya yin talbiya alhali yana dawafi da ka'aba sai sa su malikawa ba sa ganin ai talbiyar a sannan sabanin wasu masabobin da suke ganin a sannan ma lokacin talbiya ne kamar yanzu sai a ga mutane da yawa alhazai na kasashe da yawa in sun zo har su shiga cikin harami zan su shiga ka'aba suna ta talbiya amma dai tsarin malikawa ba musu haka yake ba to ba wajen talbiya ba ne a fahimtar su to وحدثني عن مالك Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik بن عبد ya karbo daga alkamata ne abi alkamata ya karbo daga mahaifiyarsa ita kuma ta karbo daga Aisha uwar mummune انها كانت cewa ta kasance tana sauka daga arfa wato a arfa tana sauka a gu da ake kira na mirata ثم تحولت sannan kuma daga baya ta ko- ta koma gun da ake kira a rako قالت ta ce كانت عائشه aisha ta kasance كانت tuhillu tana yin talbiya في منزلها matuƙar tana inda ta sauka ومن كان معها haka ma wanda suke tare da ita su ma suna talbiya matukar suna inda suka sauka فإذا ركبت amma idan ta hau وتوجهت ta fuskanci gurin da ake tsayuwa arfa نامت sai ta daina talbiya قالت ta ce وكان عائشة aisha ta kasance tana yin umra bayan haji daga makka a watan zulhijja in ta gama aikin haji kuma sai ta je ta ɗauro harama da umra
ثم تركت ذلك sannan ta daina wannan وكانت تعرج بعض ta kasance tana fita kafin a ce watan muharram ya zo حتى تأتي الكوفة ta je juhufa wato a cikin watan zulhijjar sai ta fita daga makka ta tafi juhufa ta je juhufa ثم الحرام ta zauna a Juhu- a juhufa har sai ta ga watan muharram ya kama فإذا رأت الهلال in ta ga watan muharram ya kama sai ta yi harama da umra وحدثني عن مالك wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik بن عامر ya karbo daga yamin sa'idin بن عبد العزيز cewa su sai na umar dan abdulaziz halifa adili لا يوم ya yi sammako ranar arfa daga mina da ya ce ana ta kabarbari an tsaga murya da kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar ko ina sai ya aiki masu masa gadi dogaransa su kira a cikin mutane ya ku mutane nan waje ne na tarbiyya ba na kabbara ba tarbiyya za ku ci gaba dai haramar mutanen makka da ma- wa- wato su mutanen makka wanda daman su yan gare ne da ma kuma wanda yake bako amma kuma ya zama wakacin haramar yana cikin makka to ya nin gare daga wanda yake shi ba dan gari ba bako ne ubadullah ta min hadisi ya ya kaba daga imam malik ya kaba daga abdurrahman ibn al-qasim ya kaba daga mahaifinsa cewa sayyidina umar dan hattab ya ce
يا أهل مكة ya ku mutanen makka ما شأن الناس me zai me yasa mutane suna zuwa dukkan su yayi kura gashin su ba a tace ba a tace yake ba أنتم مستمعون e alhali ko kuna masu shafa mai عن الجوع لا ku ringa yin harama idan kun ga wata da watan zulhijja ya kama to inda za ku yaje ku yi harama mutum sannan daga anan fahimta tsakanin sayyidina umar da kuma fahimtar ɗansa an samu bambanci shi ɗansa ya ce ai ba za a yi harama ba ka yi harama ka zauna a gida ka yi harama ka zauna a gida shi bai taɓa ganin manzo Allah ya yi harama ya zauna ba sai dai yana tafiya sai dai yana tsaye yana yin haramar yana tafiya to ya yi harama a zauna a gida har kwana takwas ba inda aka je to وحدثني أبا Ubaidullah ta bin hadisi ya karbo daga Imam Malik إنسان ya karbo daga Shaminu wata cewa Abdullah bin Zubairi ya zauna a Makka shekara tara هو نبي الحق alhali yana harama da haji إلى ذلك da zarar watan Zulhijja ya kama وهو ثم الزبير بعد Rotun Zubairi dan uwansa saninsa yana tare da shi بعد ذلك shi ba yana aikata haka قال غالب da Imam Malik ya ce إنما يزيد على المكة dai da mutanen Makka suna yin harama da su da waninsu da haji
إذا كانوا يعلمون idan suna cikin Makka ومن كان منهم da duk wanda yake zaune ma a makka wanda shi ba dan gari ba ne من to كان suna yin haraman ne daga cikin makka ba sai sun fita wani waje ba يعلم من العالم ba za su ce sai sun fita daga harami ba ba kamar umra ba inda haji ne za a yi harama to wanda zai harama da haji matukar sanda zai harama yana cikin makka dan gari ne ko bako sai ya harama daga cikin makka من عالم من كان الحج wanda ya harama daga makka da haji يقول الله to ya jinkirta dawafi da ka'aba تعالى بين السبع in yi haramin nan ba za a ce sai je ya dawafi ba dawafin me zai shi dai ba dawafin kuduru ba tunda ba ba yanzu ya zo ba kuma ya jinkirta sa'ayi tsakanin safa da marwa tunda sa'ayi baya inganta sai bayan dawafi
حتى يزال har sai ya dawo daga mina وكذلك صنع عبد الله irin haka yadda aka faɗa din haka Abdullahi bin Umar ya aikata وقيل غالب sa kuma wato akwai zantuka biyu a mazhaban Imam Malik cewa ya ke jinkirta dawafin nan dawafin ifara ya sa yi har wato eh, wato da- har zuwa ƙarshen wata matukar dai wata bai fita ba ko ko a'a ya fi kyau wato a ce ya yi ran sallah to malamai da yawa na masaba su rinja da cewa a'a ai ya iya jinkirtawa ba wani abu da zai hau kansa shi yasa kenan in an dawo daga arfa aka zo mina akwai dama ga alhaji ya ci gaba da zama a mina ya gama jifa sarai sai ya gama jifa sannan ya gangaro ya dawa ya fara bayan kwanukan mina ya zo ya dawa ya fara sannan ya sa'i illa iyaka kuma a sannan ya zame masa tunda bai riga ya yi tahalluli babba ba to wajibi ne ya bar duk abin da aka ce wanda bai tahalluli babba ba ya bari shine wato annisa'u wasaidu mata da farauta kuma wa kuri haɗe ba turare ko wannan karahiya ne ya shafa amma ya iya sa kayansa ah, ya iya sa kayansa ya iya aski ya iya kome amma dai wannan abu biyun ne dole ya nisance su ya nisanci mata ya nisanci turare to in ya so daga baya in ya dawo cikin makka sai kuma dawafinsa na ifara to wasu ila malikum an tambayi imamu malik أما الأحل بالحج daga wanda ya harba da haji daga mutanen madina ko waninsu a suka yi harba da hajjin daga makka لا بخلال الحج sanda watan zulhijja ya kama كيف كيف يصنع بالدعاء ya zai a dawafinsa تعالى da yake أما الطواف الواجب amma dawafi wanda yake wajibi shine wato dawaful ifara وقيل ya jinkirta shi هو الذي يفصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة shine wanda zai sada tsakaninsa da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa ويصب ما بدا له amma dawafi na nafila ya iya yi iyaka yanda ya ga yana so ya yi يصلي ركعتين kullama dafa sab'an ya sallah raka'a biyu duk sanda ya dawafi bakwai وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله hakika sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun aikata haka الذين عاشوا بالعهد wanda suka shigo makka da harama da haji
فأخذوا suka jinkirta dawafi da ka'aba dawafin ifara suka jinkirta za a yi tsakanin safa da marwa sai da suka dawo daga mina abdullahi umar shi ma ya aikata haka ya tsince yana yin harama da kama watan zulhijja da hajji daga makka amma yakan jinkirta dawafi da ka'aba ya jinkirta za a yi tsakanin safa da marwa sai ya dawo daga mina an tambayi imam malik daga wani mutum daga mutanen makka daidai ne ya harama daga tsakiyar makka da umra ba tare da ya fita hillu ba sai imam malik ya ce a a kai ya ce zai harama da umra daga cikin makka wajibi ne akan sai fita zuwa hillu bai hurimu minhu ya harama daga gare shi Ah, kuma aka ce ya je tabi'im dan nan aka abanza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdurrahman ibn Abi Bakar ya raka yan uwarsa Aisha ta yi harama ta yi harama da umra shi ya sa yi harama daga tabi'im din to ya ya fi amma da duk inda ya fita a hillu ya wadatar da shi duk inda ya je a hillu ya wadatar da shi ya je tabi'im din ne ya fi ne kawai to nan yi masjid Aisha
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق